ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا yammaci na ranar litinin yau muna 24 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratun nur wanda a yau ma za mu ci gaba da tafsirin aya ta uku a cikin wannan sura a kafin mu shiga karatu muna marabtar bakinmu da suka zo daga kano a harar tawaga biyu akwai tawagar su malam anas akwai kuma tawagar su komanda salisu umar muna musu maraba da zuwa muna kuma fatan ubangiji subhanahu wataala ya ba su ladan wannan tattaki Allah kuma ya sa musu a mizani yadda suka zo lafiya kuma Allah ya kai su lafiya a su malan anas za su wuce za su wuce gombe ko daga nan za su wuce gombe wajen tafsirin dan uwa Dr. Abdullahi Gadan Kaya muna fatan Allah ya kai su lafiya kuma ya dawo da su lafiya بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة مزناتي بايا أولي سيد مزناتيا وتكاروة أو مشركة ووجتك مشركة والزانية هكذا إتما كاروة لا ينكهها إلا زان أو مشرك ما من أولن تسير مزناتي كو مشركي wa hurrima zalika ala almu'minin kuma an haramta wannan akan mu'minai wannan ayar kamar da jiya muka fara tafsirin ta tana daga cikin ayoyi masu rikitarwa wajen bayanin ma'anonin su Sheikh Al-Amin Shanqiti yana cewa hiya akthar min as'abil ayati tahqiqan wato tantance fassarar ta tana daga cikin ayoyi masu ya sha'ani mun yi fassara guda biyu fassara farko malaman da suka fassara azani da cewa ana nufin azani ana nufin la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wato mazinaci baya aure sai da mazinaciya wato karuwa ko kuma mushrika wannan tafsirin farko kenan suka fassara yankihu da ma'anarsa ta aure fassara ta biyu kuma wanda suka ce la zani la yankihu ay la yazni wato mazinaci baya samun abokiyar zina sai mazinaci a uwarsa ko kuma mushrika wanda ba ta da addini wannan su ne tafsirai guda biyu kuma kowane tafsiri manyan malamai sun ambace shi wato sun goyi bayansa kowane tafsiri akwai jama'a da dama da suka goyi bayan shi tafsiri na farko wanda shi ne na buɗe tafsiri na da shi yana cewa aure ake nufi a nan kuma ayar tana nuna cewa baya halatta ga mutumin da yake da kame kai ba lalatacce ba baya halatta gare shi a wuri wadda ba ta da kaman wacce ba mai kame kanta ba wata yar kwalta wadda wata ke lalatacciya wato wa hurrima zalika wato zalikan nikah alal mu'minin an haramta yin irin wannan aure a kan muminai yadda namiji ba zai auri macen da ba ta da kamun kai ba aka haramta masa wacce aka santa cewa tana bin maza haka nan shi ma a, ita ma mace aka haramta mata ta auri namijin da ta san yana, yana bin mata to wannan shine fassara ta farko kuma ita ce fassarar da az-zajjaj ya ambata ita ce fassarar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya karfafa da almajirinsa Ibn al-Qayyim da Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di da almajirinsa Sheikh Ibn Uthaymeen kuma an ruwaito ta daga magabata da dama akwai ruwayar Abdullahi dan Abbas da ta daidai da wannan fassarar hakan nan akwai ruwayar almajirinsa Mujahid wanda ta daidai da wannan fassarar akwai ruwayar Sa'id ibn Jubair wanda ita ma tana daidai da wannan fassarar da Ata ibn Abi Rabah da Al-Hasan al-Basri da Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi da malamai da dama waɗanda suka goyi bayan wannan fassara a waɗanda suka yi fassarar farko kamar yadda ajiya karatu ya bayyana mana suna ganin cewa idan ba idan aka fassara ta da aure za a samu iskali musamman tunda aka ambaci mushrik da mushrika in aka ce la yankihu illa zanin aw la yankihu illa zaniyatu la zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika in aka ce mazinaci ba zai auri wata ba sai wanda take mazinaciya ko mushrika kaga kamar an nuna ayat ta halatta mutumin da yake mazinaci ya auri mushrika wato musulmi wanda yake aikata zina kamar ayat ta halatta masa ya auri mushrika ko kuma matar da take aikata zina kamar ayat ta halatta mata ta auri miji mushriki tunda ce wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik suka ce to kaga in aka fassara shi da aure ayar za ta bada wata kofa kuma ta cewa an halatta namiji musulmi dan yana mazinaci ya auri mushrika ko mace musulma dan tana mazinaci ya ta auri mushriki wanda kuma an san wannan haramun ne kat'an ayoyi da dama sun haramta wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wal 'abdu mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum sannan cewa wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna wala 'amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum saboda Allah subhanahu ta'ala kat ya haramtawa mu'minai maza su auri mata mushrikai hakanan ya haramta wa mata maza muminai mata muminai sauri maza mushrikai hakanan Allah ce wala tumsiku bi isamil kawafir kada ku rike igiyar auren mata kafirai saboda ayoyi da yawa sun nuna haramci to ya zamu yi ce wannan ayar a fassarar farko kamar tana nuna halacci suka ce to shi yasa suka fassara ta da cewa azzani la abin azzani la la yankihu illa zaniyatan cewa ma'anarsa la yazni illa bi zaniyatin wazaniyatu la tanqiya yankihuha ay la yazni biha illa zanin aw mushrik ce wannan shine abin da yasa suka zabi wannan fassara sannan kuma suka ce ayoyi da dama a cikin alqur'ani suna nuna cewa an an yarda ayi aure koda ko matar da za a aura din ba ta da kame kai Allah subhanahu wata'ala cewa uhilla lakum ma wara zalikum wannan ya kunshi matar da take bai kame kai roce ba ta kame kai Allah ya halatta mana tunda ya faɗi waɗanda ya haramta babu irin kuma irin ta a ciki haka nan da Allah cewa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum ku aurar da marasa aure daga cikin ku ku aurar da marasa aure suka ce ya kunshi waɗanda suke kamammu da wanda ma ba su kamammu ba saboda haka da ire-iren wannan suka ce wannan yake nuna cewa fassarar wacce da suka yi ita ce daidai amma shekul islam kamar yadda jiya muka fara magana cewa ya nakashe waɗannan matsaloli inda muka ce za mu rereyo maganarsa ya yi magana a cikin littafinsa majmu'ul fatawa a wajen shafi biyar ina da mujalladi na sha biyar ne ya yi wajen shafi biyar yana magana akan wannan to amma za mu a mujalladi na 23 shafi na 113 zuwa 117 za mu dunkule maganganunsa na farko yake cewa a alkur'ani babu inda aka yi amfani da lafazin nikah yake nufin kawai aure abinan afuwan yake nufin kawai saduwa ba tare da ma'anar aure ta shiga ba duk inda lafazin nikah ya zo alkur'ani to za ga cewa yana nufin al'aqd ko da kuwa maganar tarewa ta shiga cikin ma'anar auren tunda daman aure ana yin shi ne saboda a tare yace saboda haka kaga bai kamata a fitar da wannan ma daga sauran ire-irensa ba lafazan da aka yi amfani da su alqur'ani ce la yankihu la yankihu illa zaniyatan ana nufin al'aqd al'aqd ana nufin daura aure duk da cewa wannan maganar zajjat ce ya dauka kuma Sheikh Al-Amin Shaqiqi ya yi masa wato ta'aqqubi akan wannan inda shi yake cewa ai akwai inda aka yi amfani da kalmar nikah kuma ana nufin tarewa inda ya kawo ayar da take cewa fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du hatta fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha idan miji ya saki matarsa saki na uku bata halatta gare shi ba har sai ta auri wani mijin ba shi ba sannan iya sake ta take da damar ta koma gurin mijinta na farko yace to kaga hatta tankiha anan ba ana nufin daura aure kadai ba ana nufin tarewarta ana nufin tarewa yace to kaga anan ba ba ba nikah din ake nufi ba tarewar ake nufi sannan ya kawo wasu abiyat daga cikin abin da ya karfafi ma'anar ya ce saboda hadisin hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailatake ce kaga tarewa ake nufi kenan da hatta tanki hazaujin gaira sannan ya kawo wasu abiyat na larabawa waɗanda suke nuna cewa sukan yi amfani da kalmar annika suna nufin kuma tariya wato saduwa da mace to abinda ya kamata a lura da shi shi ne hatta faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce hatta tankiha zaujan ghaira baya nufin tarewa kadai ba tare da aure ba ai auren shine farkon abin da yake kasancewa kafin a tare kuma dukkan matar da aka yi mata saki uku sannan ta je ta yi wani aure na je kanayika amma aka samu kyakkyawar tarewa wanda ba za ta halatta ba ba za ta halatta ba misali ta yi auren mutu'a auren mutu'a ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba ko kuma a yi auren abinan aure na tahlil a samu wani wanda zai za a yi jinga da shi akan ya aure ta ta tare sannan ya suke ta ta koma gurin mijinta na farko shi ma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na farko ba ashe kaga ba tarewar kadai ake nufi ba ana buƙatar al'aqdus sahih a samu daurin aure wanda yake sahihi in ba sahihi bane to wannan ba zai halatta matar da aka saki uku ba ga mijinta na farko saura kaga magana ibnu taymiya dai tana nan cewa tanke hadin tana nufin daurin aure ingantacce kuma daman shi daurin aure sabab ne abinda zai biyo bayan sa shine tarewar miji da matarsa a sannan ibnu taymiya yake cewa in aka duba dalilin da ya ka saukar da wannan ayar saboda shi fatawa ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shine marsal ibnu abi marsal al-ghanawi fatawa ce zo ya gurin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wata mata sun saba zaman daduro da shi a lokacin jahiliya amma shi yanzu ya musulunta amma ta biyo shi tana neman sa da lalata zai iya aurenta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa masa tambayar sa ba har sau uku sai daga baya aya ta sauka ita ce wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin annabi ya kirawo shi ya karanta masa wannan ayar sai to kaga wannan shine sababin saukar ayar sababin saukar aya kuma shine buƙatar ayi aure ba kawai buƙatar saduwa ba buƙatar aure to kuma ba zai yi ba a ce sababin saukar aya bai shiga cikin ma'anar aya ba ya zanto sun yi hannun riga kenan ayat tana magana akan wani abu daban sababinta kuma yana magana akan wani abu daban wanda wannan ba wani malami da ya taɓa faɗar haka sannan abu na uku ibnu taymiya yake cewa har ila yau in kai fassarar da su masu fassara ta biyu suka yi na cewa azzani la yankihu ay la yazni illa bi zaniyatin aw mushrika yace wannan tahsilul hasil ne ai kowa ya san haka ka ce mai zina baya zina sai da mazinaciya mazinaciya ba ta zina sai da mazinaci wani ai kowa ya san wannan babu wani abu sabo da aka zo da shi wanda kuma bai kamata a ce haka ma'anonin alkur'ani suke tafiya ba daga ba da labarin abinda babu wata fa'ida a cikinsa babu wata fa'ida a cikinsa kamar ya ce cewa kamar ka ce al'akilu la ya akulu illa ma'akulan wal ma'akulu la ya akulu illa akilu ce mai kai kenan kaga ya zama abin da ya kamata a a tsabtace alkur'ani daga irin wannan ma'ana duk cewa a sheikh al'amir shankiti ya yi masa itiradi da cewa to ai abdullahi dan abbas yana daga cikin waɗanda aka ruwaito sun fassara ayar da wannan ma'anar kuma abdullahi dan abbas ya fi ƙarfin a ce ya jingina wa alƙur'ani wata ma'ana da bata dace da shi ba musamman ma kasancewarsa wato ya samu tagomashin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa Allahumma allimhu at-ta'wil Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil ce to kaga ba zai yi ba a ce kamar sa ya dauki fassarar da bata dace a jingina ta ga alqur'ani ba sannan ana maganar harshen larabci ne shi kam ai ya tashi cikin larabci ko larabawa waɗanda suke gangariya ba quraishi ne sannan kuma a lokacin larabcin bai lalace ba saboda haka kaga in ana magana a harshen larabci ne ba za a abin nan ba duk da cewa abdullahi dan abbas kamar da jiya muka faɗa ana yana da wata ruwayar da ta da ta dace da tafsirin shi shekul islam ibn taymiya da waɗanda suke tare da shi saboda haka in an yi hujja da shi anan to za a samu kuma akasin wannan tafsirin daga abdullahi dan abbas da ya saba ma wannan sannan abu na hudu ibn taymiya yake cewa fadar Allah subhanahu wataala da yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika idan muka ce ana nufin zina wato manzinaci baya zina sai da manzinaciya yace wannan ma kuma ai idan muka lura akwai sanda manzinaci zai yi zina da wanda ba manzinaciya ba zai iya yi wa yin zina da wanda ba manzinaciya ba kamar misali ya tilasta mata wanda aka tilasta mata aka yi mata fade ba a kiranta manzinaciya ita kuma ayat ta ce la yankihu illa zaniyatan in ka ce la yazni illa bi zaniyatin to ga wata wanda ba mazina ce ba kuma ya zina da ita kaga ayar ta ta samu fa'anar ta samu tangarda sannan ita ma ita ma za a iya samun wata wanda za ta samu wani ta tilasta shi ta sa wasu kanti su rike makami ko da lalata da ita ko su kashe shi da zamana an masa barazana da rayuwarsa to kaga anan shi ma ba ka kiran shi mazinaci saboda shi ma mukrah ne wanda aka tilasta ne to kaga ashe in ka fassara shi da wazaniyatu la yankihuha ay la yazni biha illa zani to ga wani yayi zina da azzaniya amma kuma ba za a kirawo shi ba za a kirawo shi zani ba sannan abu na biyar ibnu taymiya yake cewa a ayar ba za a ce wai tana magana akan haramta haramta zina ba domin haramcin zina wani abu ne da musulmi sun dade da saninsa sun dade da saninsa kafin wannan ayar akwai ayoyi da suka zo a wasu surori wanda aka saukar a makka wannan sura ce madaniya sura ce madaniya shekara ta hudu wasu ce ta biyar wasu ce ta shida aka saukar da ita to amma akwai muna da su cikin suratul suratul an'am a cikin suratul isra Allah subhanahu wataala yayi maganar haramcin zina wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan sura ce makkiya haka nan a cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun kaga ita ma sura ce makkiya ashe musulmi sun riga sun san cewa daman an haramta an haramta zina kaga ƙarshen ayar ya zo da cewa hurrima zalika ay wa hurrima zina ala almu'minin zai zama kamar tahsilul hasil ne abu ne da sun riga sun san shi a kuma ce musu an haramta musu shi dama ai kuma sun san haramun ne tun kafin wannan lokacin sabanin a fassara ta biyu ne a fassarar ta farko da muka fara da ita cewa la yankihu ana nufin al'aqd wato daura aure ba zai auri matar da take mazinaciya ba ko mu'mina kamammiya ba za ta auri mazinaci ba kaga wannan wani hukunci ne sabo za iya cewa hurrima zalika ay zalika nikah ala almu'minin an haramta irin wannan aure ga mu'mini kaga sabuwar ma'ana ce wacce take ba ba su san hukuncin ada ba musamman ma idan muka dubi asalin dalilin saukar ayar sannan kuma abu na shida yake cewa da Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik ambatar mushrik da mushrika a cikin wannan ayar yana nuna cewa ba wai kawai ana magana zina bane sai ana magana zina da da wanda yake musulmi da wanda yake take mushrika da wanda yake zina sunan shi zani ba sai an kira wanda mushrika ba wannan wannan taksimin zai zama ba ba ya da baya da fa'ida domin in ya zama na musulmi in yayi zina sunan shi mazina ce mushriki in yayi zina sunan su mazinaci to me amfanin a ce aw mushrik ko aw mushrika zai zama ba ba da fa'ida tunda azani zani sawa'un kana mushrikan aw ghayra mushrik duk sunan shi mazinaci saboda zai zama akwai ambatan wani lafazi wanda zai zama hashu ne wanda yunazzahu kalamullahi azza wa jalla an ba za a jingina wa Allah irin wannan ba sannan abu na bakwai yake cewa idan muka lura a ayar farko ayar farko az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda wato aya ta biyu kenan ayar da ta gabaci wannan zaka ga a karar ai ta nuna haramcin zina tunda har ma an sanya haddi an san an ambaci haddi ga wanda aka samu yayi wannan laifi an ce fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda to kaga kuma a dawo a sake aya ta bi ita ma ta sake bayanin haramci kaga zai zama kamar ana ana magana ne kuma ana sake maimaita ta a lokaci guda a wuri guda wanda wannan ba usulubin alqur'ani bane musanna yayi ta'aliki akan waɗanda suke cewa ita wannan ayar mansukhiya ce an soke ta da ayar wa ankihul ayama minkum wanda ita ma tana cikin wannan suratul nur za mu zo kanta aya ta 32 yace wannan magana da'ifun jiddan magana ce mai rauni kwarai da gaske magana ce mai rauni kwarai da gaske saboda me saboda yana cewa shi wannan haramcin ai saboda wata sifa ce arida wata sifa ce da ta samu ta ta faru ga ita matar aka haramta aurenta waccan kuma ayar tana magana ne akan ai aurar da aurar da marasa aure amma bata faɗi sifofin wanda za a aura da wanda ba za a aura ba ita ayar ba wannan take magana ba magana take akan umarni ne cewa a aurar da waɗanda ba su da aure ba tana maganar waye kamata a aura ko yaushe ne kamata ka aure mace ba ba wannan take magana ba yace da Allah yace wa ankihul ayama minkum matar da take cikin ihrami ai kaga ba za a daura mata aure ba dole sai ta fita daga ihrami haka nan matar da take idda an sake ta tana idda ko tana ta kaba kaga ita ma ba za ka ce a aura mata a daura mata aure ba ko a aure ta sai ta gama wannan to haka nan ita ma wannan sifa ce arida wata sifa ce ta bujuro akan ta ta cewa an same ta da laifin wannan ba za a aure ta ba sai ta tuba ai da mu abinda suke nufi cewa in tana cikin wannan kwamacala bai halatta aure ta da wannan kwamacala ba ya kamata in har mutum yana son ya aure ta to a tabbatar ta tuba ta daina to kaga daidai yake da matar da take cikin idda a ce ka a aure ta har sai ta gama idda ko matar da take cikin ihrami aka ce ka a daura aurenta har sai ta sauke ihramin ta ta gama hajjinta ko umararta to kaga wannan ba za ka ce wa an kihul ayama ta ta shafe wannan hukuncin ba to haka shi ma wannan hukunci shi yasa yace wannan hukuncin yana da rauni kwarai da gaske hadisin hadisin cewa mutumin da ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna mar'ati la taruddu yada lamisin hadisin abdullahi dan abbas cewa mata ta bata mayar da hannun mai tabawa da zai kawo hannunsa dan ya taba ta ba ta mayar da hannunsa ba ta tura hannunsa ba wanda wasu suka dauke shi akan cewa tana bada kanta ga wasu maza a haka suka fassara hadisin to shine ibnu taymiya ya fara da cewa da farko dai hadisin malamai sun raunana shi kuma a jiya da muka yi magana a kansa mun faɗi cewa nasa'i ya fitar da shi amma ya raunana shi haka nan yahya ibn sa'id al-qattan shi ma shi ma ya ya raunana shi da cewa hadisi ne mursal haka nan abubakar ibn al-arabi shi ma ya ce hadisi ne bai tabbata ba haka nan gabanin sa al-qasim ibn sallam abu ubaid shi ma ya ce hadisun ne la yasbut bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama imam ahmad yana cewa hadisun munkar hadisi ne munkar shi yasa ibnu taymiya shi ma sai ya fara da wannan ansar cewa hadisin la taruddu yada lamis hadisi ne wanda yake malamai sun raunana shi kamar nasa'i da ahmad saboda haka fala taqumu bihi hujja fi mu'aradati alkitabi was sunnah ba zai yi a kafa hujja da shi ba wajen ayi mu'aradar littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayin abin nan ta malinta ce walau sahha ko da ma ya inganta ko da ma ya inganta to ba daidai bane a fassara la taruddu yada lamisin da cewa tana neman maza ko tana zina yace wannan ta kanta fassarar fassara ce mai rauni domin allamis ce akai la ya la taruddu yada lamis ba ce akai tana tana abin nan ba akwai yace akwai wasu mutane akwai wasu mata da zaka samu za su zama ba su da kame kai amma ba wai yana nufin cewa suna lalata ba ba su da kame kai za ga suna takuduwa da maza za ga suna wasu harkoki amma a ɗabi'a su kuma ba sa ba sa irin wannan fajirci yace to irin wannan lokacin da mutumin da ya zo kawo annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ta nabi ya nuna ya rabu da ita da ya nuna shi yana son ta ba zai rabu da ita nan ya ce istamta biha ku ci gaba da zama a haka ce to kaga anan ba za a ce ya tabbatar da shi akan ya ci gaba da zama da matar da take karuwa ba sannan ya ce har ila yau inda muka ɗauki kalmar lams al-lams da mulamasa idan ana nufin saduwa da ita to ba a kawo mata kaidin hannu ba a sa kalma yadu a tare da ita aula masumin nisa wace aula masumin nisa bi aidikum ba saura kalmar yad tana nuna cewa lamsu din nan hakikanin abin da ake nufi kenan shine tabawar kamar yadda Allah yake cewa law nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kaga falamasuhu bi aidihim ana nufin tabawa da hannu da zamu saukar musu da alqur'ani wani littafi a cikin takarda su kaba da hannunsu kaga lamasa tazo amma kuma an yi mata kaidi da tabawa da hannu to haka nan ma ce la taruddu yada lamisin saboda haka fassara shi da ma'anar cewa tana karuwanci ce wannan shi ma ba daidai bane ibnul qayyim alaihi rahmatullah yana daga cikin waɗanda suka goyi bayan fatawar malaminsa kwarai da gaske a cikin littafinsa igasatul lafan ya yi doguwar magana inda a ciki yake nuna cewa halin zina hali ne wanda yake da muni kwarai da gaske a har yake cewa walamma kana hada halin zina kana qariban lishirki fi kitabillahi azza wajalla a jiya mun yi maganar irin girman sha'anin zina shi yasa Allah subhanahu wataala yake hada haramcin ta da haramcin kisan kai da muka ambaci ayoyi biyu da suke magana akan wannan to haka da yake cewa tana kusa wajen girman sha'ani da shirka da Allah subhanahu wataala babba ce daga cikin kaba'ira yace to wannan aya magana mafi inganci ta malamai aya ce muhkama aya ce wanda hukuncinta yana nan babu wani abin da aka canza na hukuncinta lam yansakha shay'un ba abin da ya shafe wannan ayar wa hiya mushtamilatun ala khabarin wa tahrim aya ce da ta kunshi ba da labari kuma ta kunshi haramci wato labari ne amma kuma yana kunshe da ma'anar haramtawa ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة duk wani wanda ya taba da'awar cewa mansukhiya ce bai kawo wata hujja ga karfa ba yace wallazi ashkala minha ala kathirin minan nasi wadihun bihamdillahi ta'ala abinda ya rikitar da mutane da dama masu tafsiri a game da ita yace shi a gurin sa abu ne wanda yake a sarari a sarari ba wani abu da shi ya rikita shi fa innahum ashkala alaihim abinda ya daure musu kai a cikin ayar azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika hal huwa khabarun aw nahyun aw ibaha labari da ake bayarwa ko ku a hadi ake yi ko ku halattawa ce to wannan shine suka kasa tantancewa labari da ake bayarwa azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika kaga wannan ma a hal a waki yana nuna cewa ba haka bane tunda ana samun wanda yake tantirin lalatacce amma kuma matarsa mutum ya kirki sauraka kaga ba labari bane da labari ne to za a samu abin da ya ya ya ya ya saba wannan labarin to hani ne in hani ne to zai zama kamar kenan an yarje ma wanda aka hana ya auri wata an yarje masa kenan ya auri wacce take mushrika wanda kuma suka ce wannan akwai iskali ko ko ibaha halacci ne fa inna hadha khabaran qad ra'ayna kathiran min az-zunati yankiha fi fa in kana khabaran idan aka ce labari ne yace to mun ga da dama daga cikin wato maza waɗanda suke masu kame mata masu kame kai mun ga mazinata da yawa suna auren mace mai kame mai kamun kai muna ga wannan wani lokaci ma kamar yadda abin da yake faɗa al'alusi a cikin littafin sarruhul ma'ani yake cewa yadda ma suka gani wani lokaci su waɗanda lalatattun sun fi kowa wato kafa kafa wajen wacce za su aura saboda su suka san tsiyar duniyar da suke rayuwa a cikinta saboda haka sai kaga sun fi kowa guje ma wani wanda aka dan taba mutuncinta ko aka ban bada labari akan ta kai hatta ba ita ba ma koda wata wanda suke da dangantaka da gidan za ga cewa sun ki yadda su aure ta ce mun ga waɗannan da yawa je alusi kamar da yake cikin ruhul ma'ani to shine nan yake cewa wa in kana nahayan fa yakunu qad nahazani an yatazawwaja illa bi zaniyatin aw mushrika fa yakunu nahayan lahu an nikahi al mu'minat al afaif idan kuma ka ce hari ne to kamar an ce duk mutumin da yake mazinaci ne kai ya auri wata an haramta masa ya auri wata sai wacce ke mazinaciya ko mushrika amma bai halatta ya auri wacce bai wacce bai kame kai ba to shi ma wanda ya zama musu a iskali domin suna ganin kamar ga ayoyi nan da suke nuna cewa wa uhilla lakum ma wara zalikum da za a ce an haramta masa wa ibahatan lahu fi nikahil mushrikati waz zawadi kuma sai zanto a daidai lokacin kuma an haramta an halatta mishi ya auri mata waɗanda suke masu mushrikai ko masu zina to shi da yace wallahu subhanahu wataala lam yurid zalika qat'an ya ce to amma duka waɗannan abubuwan da suke ta faɗa ba su Allah yake nufi ba falamma ashkala alaihim zalika talabu lil ayati wajhan yasihu hamluha alaihi yayin da suka kasa gano yaya al'amarin yake sai suka yi ta binciken ma'anar da za su bawa ayar wasu daga cikin malamai yace wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin alwatu shine saduwa kamar yadda muka yi bayani a cikin a fassarar da ta gabata to shi da ibn qayyim yace wannan fassara bata yi ba kuma bai kamata a jingira irin wannan fassara zuwa ga maganar Allah subhanahu wataala ba a ce azzani la yazni illa bi zaniya ce wace fa'ida ce take cikin bada irin wannan labari to su kansu yake cewa yayin da jamhur suka ga cewa wannan fassarar ta zama ba ta da ma'ana sai suka bijire mata yadda shi ibn qayyim yake cewa a'radu anha sannan kuma yace wasu daga cikin daga cikin malamai sun tafi akan cewa ayar duk da cewa lafazinta lafazi ne am ya kunshi dukkan wani mai zina da dukkan wata mazinaciya amma kuma ma'anarsa ma'ana ce khas lafzun am ne lakin urida bihi khusus ana nufin waɗannan da abin ya shafa wato wani mutum ne da wata mata su Allah yake magana a kansu ba ana nufin kowa da kowa ba wato suka ɗauki ayar suka ɗabbaka ta a kan shi wannan da yake tambaya kawai da wadda ake ba da ansa da wadda yake tambaya a kanta ake ba shi ansa a kan wannan ce su kaɗai abin ya shafa wato marsad ibn abi marsad da kuma ita wannan mata anak su kaɗai abin ya shafa yayin da ya musulunta ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta annabi ya ce kai ya aure ta to kaga wannan ma fasidul ma'ana ne wannan wannan hamla duk da wasu daga cikin malamai sun ambace haka amma ma'ana ce ba ta da kyau saboda me saboda in ka ce ayat su take nufi shi dai Marsad ibn Abi Marsad ya musulunta sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a ya tuba daga wannan abin da da yake yi lokacin yana jahiliya duk ya bari a ce kuma aya ta sauka tana nufin shine azzani din kaga ba zai yi ba ka sifanta shi da cewa kuma azzani dan na ce ta azzani in ka ce azzani ana nufin su waɗannan mutane shine azzani din kenan bakon ya zama lafazin ta ne khas abin da lafazin ta'am kuma ma'anar ta'am ce tana nufin duka kowane mazinaci ba ba wai ana magana ne akan shi wannan mutum kadai ba abinda shi wannan sahabi zai amfana daga wannan ayar shine ya gane cewa haramun ne wannan auren ya fasa yi amma kalmar azari ba za ta daskata a kansa ba domin duk wanda yake laifi ya tuba ya daina to ba a ci gaba da kiran shi da sunan mai wannan laifin farawo ne ya taba sata an hukunta shi ya tuba ya daina ya zama mutumin kirki ba za ci gaba da kiran shi a sariku ba ba ci gaba da kiran sa abin nan ba saboda haka daukan ayar a takaita ta akan su waɗanda abin ya shafa wannan shi ma ba daidai bane wasu suka ce mansuka ce ita ma ibnu qayyim yace ba haka bane yace wannan wannan maganar ma tafi kowace tafi kowace baci to shine sai ce to in aka ce to me ma'anar ayar sai ce ma'anarta wallahu alam annal mutazawwija wanda duk zai aure umira an yatazawwaja almuhsana alafifa to ana bashi umarni iya tashi aure ya auri matar da take kamammiya wato mai kamun kai wacce ke kammalaliya wa inda ma ubiha lahu nikahul mar'ati bi hadha shart an halatta masa ya aure mace amma fa ta zanto ta cika wannan sharadi ta zama to mace ce kamammiya kama zakara zalika subhanahu fi suratayn nisa'i wal ma'ida ce kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan sharadin a sura guda biyu suratul nisa'i da suratul ma'ida a cikin suratul nisa Allah ce man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati fa bima malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat kaga fa man lam yastati minkum qawlan wanda bai samu dukiyar da zai auri matan da take muhsanat almu'minat matar matar da take almuhsanat katangagu kamammu mu'minai ba to ya nemi bayi ya nemi baiwa ya aura ce to kaga anan Allah subhanahu wataala yayi maganar ya sa sharadin al-ihsan ta zama mata ce katan kame kanta wacce ke kawaman biya sannan a cikin suratul ma'ida da Allah subhanahu wataala yake cewa والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن والمحسنات من المؤمنات التي da mata waɗanda suke an halatta muku mata waɗanda suke katangaggu kamammu shiryayyu to kaga yace wannan sharadi ne aka sawa duk wani wanda zai aure ya tabbata wacce zai aura mace ce wacce ke da kamun kai wal hukmu al mu'allaq ala al shart yantafi inda intifa'ihi duk sanda aka alakanta wani hukunci da wani sharadi to duk sanda aka rasa sharadin shi ma hukuncin ya ya kauke nan sharadin an lataye hukuncin yin aure da cewa ta zanto matar da za aura ta kirki in an zan ta zan ba ta kirki bace wannan halaccin yin auren ya kauke wal ibahatu qad uliqat ala shart al ihsan fa idha intafa al ihsan intafat al ibahatu al mashrutatu lah mashrutatu bihi da zarar aka rasa wannan kamewar to shikenan wannan halaccin yin auren ko halaccin auren nashi ya kau falmutazawwij to wanda ya tashi yin aure imma an yaltazima hukmallahi wa shar'ahu alladhi shar'ahu ala lisani rasuli ko dai ya yadda da wannan hukuncin da Allah ya shar'anta ya yadda zai bi hukuncin shari'ar Allah wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta haka nan manzon sai ya shar'anta aw la yaltazimahu ko yace ba zai bi ba fa in lam yaltazimu in yace ba zai bi ba ya tattara ya watsar yace bai yadda ba fa huwa mushrikun la yarda la yarda la yarda bi nikahi illa man huwa mushrikun mithlu to wanda zai zama mushriki ne ba wanda ya zai yadda ya aure shi sai wanda yake mushriki dan uwansa wato sai wacce take mushrika yar uwarsa tunda har ya ce yayi watsi da hukuncin Allah ya ce bai yadda da shi ba ta zama mushriki to kaga ke da wanda za ta aure shi sai dai yar uwarsa mushrika amma ba wacce ke mai kame kai ba wa idil tazabahu in kuma ya yadda ya yadda cewa shari'ar Allah ce bai bai ƙaryata ba amma kuma sai ya je ya saba sai ya auri wacce ba wanda take mai kame kai ba lam yasihha nikahu ba auren sa bai yi ba ya zama fa yakulu zaniyan kaga ya koma ya koma mazinaci anan ibnu qayyim ya hada wannan dan kalmar zanin aw mushrik ta fito ko zaniya aw mushrika wato ko dai wanda yake ya ki yadda da hukuncin Allah kaga ya zama mushriki shine zai yadda da wannan auren ko kuma wacce take ko kuma wanda yake ya yadda da hukuncin Allah amma kuma ba zai bi ba to in aka yi auren suka zauna a haka ya zama mazinaci wanda shi ne abinda shi ibn qayyim duk da cewa naga shankiti yana cewa anan kamar maganar ibn qayyim tana bude kofa kamar yace an halattawa musulmi ya auri wacce ke mushrika wanda ni ban fahimci haka a cikin maganar sa ba da cewa maganar da shi shankiti wa ta'liqi ita ce wanda ya azadil ma'at azadil ma'at din ma kuma na duba banga inda maganar ibn ta ibn qayyim ta nuna haka ba saboda haka yace to kaga anan hikimar a haramta auren macen da take ba kamammiya ba abu ne a fili hikima ce a sarari saboda mai saboda mace firash na farko dai darajar mutum kansa darajar mutum kansa a ce yana auren matar da take ballagaza karuwa shi ma darajarsa ba ta dace da wannan ba domin duk inda aka tashi zage shi a da can in suna son su kai ƙarshe wajen zagin mutum sai a ce da shi ya zauji ƙahba ƙahba ita ce albaghi ya mijin karuwa da mijin karuwa to an kure wajen a gaya masa bakar magana sai ka ce to musulmi ko an haramta muku irin wannan aure kan ku ce za ku je ku yi wannan aure to sannan yake cewa daga cikin abin da zai ƙara fito maka da hikimar haramcin wannan kuma ka fahimci cewa wannan bai dace shari'a ta kyale ba bai dace a ce shari'a ta kyale mutanen kwarai mace ta kwarai abinda mutum na kwarai ya je aure macen banza ba ko macen banza ta aure namijin banza macen kwarai ta aure namijin banza ya ce an na hazihil jinaya min almar'a ta udu bi fasadin firash wa fasadin nasab idan ya zanto matar ita ce ta banza ya je ya auro ta to za ta bata masa gidansa na aure za ta bata masa gidansa na aure za ta lalata nasabar da take cikin gidansa domin me domin za ta kawo masa ‘ya'yan da ba nashi ba watakila ta gauraya da nashi da zanto wasu daga cikin ‘ya'yan da suke dangantuwa da shi ba ‘ya'yansa ba ne wanda abubuwa da yawa kuma za su faru a kan wannan da tarattaba alaiha ashiya daga ciki akwai almaharamiya duk wanda ya taso da kannansa mata da abin nan kaga maharamai ne to amma aka shigo da wani wanda yake bako kaga ya shigo da wani wanda ba maharabi ba ya shiga cikin waɗanda ba maharamansa ba amma kuma saboda an shigo da shi ya gauraye kaga an samu maharamiya inda babu ita sannan kuma abin da ya shafi miras abin da ya shafi miras gado tunda nasaba da zarar an danganta shi zuwa ga ubansa zai ci gadon ubansa alhalin ko ba ya da gado a cikin gidan kuma shi ma in ya mutu ubansa zai ci gadansa ko ‘yan uwansa su ci gadansa tare da cewa ba ubansa bane su ba ‘yan uwansa bane ka ganin ma an samu rikicewar abin nan tana yi wa wanda ya yi cikin aka kawo shi nan ya zama yana da wata ‘ya ya je gidan can ya nemi ‘yar waccan gidan kuma ka ganin ma an ƙara samun kuma wata ɓarnar saboda haka ashe akwai ɓarna da yawa wanda ya kamata a ce shari'a ta toshe wannan tun kafin ta faru wannan ta bangaren matar kenan yace wa zina yufdi ila ikhtilat al-miyah wa shibah al-ansab fa min mahasin ash-shari'a tahrim an-nikah az-zaniya hatta tatuba wa tastabri saboda haka yana daga cikin mahasin na shari'a wato abin da ya shafi kyawawan abubuwa da shari'a ta zo da shi a ce shari'a ta haramta irin wannan aure sannan ta bangaren ta bangaren shi ya zanto shi shi bangaren sa shine shine lalataccen ya zama ne shine lalataccen shine wato mazinacin in ya auri wacce take afifa to za ta zama zama asira a gurin sa zai zama za ta zama kamar yayi garkuwa da ita zai zama shike da fada a kanta shike da iko da ita to a ce kuma wani wanda yake fasiki ya mai da wata wacce ke mutumiyar kirki a ƙarƙashinsa yana jujjuya ta yadda yake so akwai haɗari akwai haɗari ƙwarai da gaske kuma ba za ta iya ƙoƙari yadda za ta iya ƙwatar kanta ba saboda kasancewarsa namiji ita kuma kasancewar ta mace to shanƙiɗi duk da cewa maganganunsa suna ɗan nuna ya fi karkata zuwa ga maganar masu cewa ana nufin abin nan ana nufin zinar ba ana nufin aure ba to amma shi da kansa kamar da muka ce ya ce wannan aya tana daga cikin ayoyi masu wahalar sha'ani ya ce duk yadda ka so ka fassara ta to sai ka dan yi wani abu da yake da alaƙa da ta'assuf wato ka markwada wata ma'ana wadda watakila ba haka ya kamata ba to shi ne ƙarshe sai ya tafi akan cewa lafazin annika lafazi ne mushtarak kuma haka ne tana daga cikin alfazul mushtaraka tana zuwa da wannan ma'anar tana zuwa da wannan ma'anar to yace to kuma inda ibnu taymiya ya kaito daga sauran malamai cewa al-alfazul mushtaraka ana iya daukar su akan duka ma'anonin su to anan sai wani tawili yace shi kansa tawilin bai kwanta masa a rai ba amma dai shi yana ganin shi ne kawai abin da zai iya faɗa shi ne ya zamana duka ma'anonin guda biyu da ma'anar daurin aure da ma'anar abin nan saduwa duk ta haɗu a cikin ayar sai ya zamana inda aka ce azani la yankihu illa zaniyatan ana nufin ana nufin auren illa zaniyatan aw mushrika dan kuma ana nufin saduwa saboda kai ya zama ya halatta auren abin nan wa zaniyatu la yankihuha dan ana nufin auren zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik nan kuma ana nufin saduwar an kula yadda ya ya ya harhada abubuwan duka ya ya to shi ne yace wa hadha huwa nau ta'assuf alladhi asharna lahu wal ilma inda Allah ta'ala to amma ni ina fi gamsuwa da ra'ayin ra'ayin masu cewa azzani din ana yankihu ana nufin aure yankihu la yankihu illa zaniyatan ba zai aure wata ba sai wacce ke mazinaciya ba ba ba ba ba ba ba ba ba zinar ake nufi ba saboda haka abinda yake al'amul aghlab al-fasiq al-khabith yadda wasu suke faɗa kamar ibnu ashir ya ishara zuwa ga wannan to al-fasiq al-khabith wanda yake ya kai matuƙa ga lalacewa ya kai ya zama tantirin dan iska to ya fi sanya aure tantire da iska irinsa saboda zai fi sake sakewa ba za ta dame shi ba ita ma kuma ta fi son ta samu dan iska saboda zai fi ba ta dama ita ba ta saki ce to shi yana ganin kamar ibn ashir yana ganin wannan kamar ana fadar tamhidi ne na na a gaya wa mumini a nuna wa mumini cewa kakka yadda ka zama haka ya ɗauki abin daga babin tashri'i kamar faɗakarwa ce ake muminai cewa kada ku yadda ku yi ɗabi'a irin ta tantirin ɗan iska kana muminin ka mutumin ƙware ka hauro ce ba mutumin kirki ba ai ba kowa yake irin sai waɗanda suka kai wata gaya tunda har lafazin azzani ɗin kalmar azzani ɗin ce duk wanda kaga har ya kai ana kiran shi da wannan sunan kuma ya cancanci wannan sunan to ba karamin tantiri bane tunda wani abu ne wanda yana da wahalar tabbatarwa to amma shi har an tabbatar haka yake kaga alama ce da take cewa ya kai gaya ya kai matuka wajen sifantuwa da wannan sifa mara kyau har ta kai ta bayyana gare shi har ta kai ma ana iya kiran shi da wannan sunan wannan Abu Zahra a cikin littafin Zahratul Tafasir shi ma ya ishara zuwa ga wannan to amma cewa ba tashri'i bane wannan abin dubawa ne saboda me saboda karshe Allah ce wa hurrima zalika 'ala almu'minin kalmar wa hurrima tahrim ne tahrim kuma shari'a ce tahrim shari'a ce ba wai kawai jan hankali bane a doka ce doka ce ubangiji subhanahu wataala ya kafawa ya kafawa mu'minai cewa kada a sami irin wannan domin ana san duka wani wanda yake ganin abinda ake ba daidai ba idan ba zai iya hanawa ba to kada ya kasance tare da masu yi وقد نزل عليكم عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره kakku zauna tare da su innakum idan mithluhum in kuma kuka zauna tare da su tare da cewa suna kutsawa cikin ayoyin Allah to kuma kun zama su kaga shari'a bata yarda ka zauna tare da wanda yake abubuwan da ba daidai ba to kuma babu zama na shakuwa kamar zaman aure idan ya zanto zama ne wanda yake watakila na majalisa na majalisa aka ce kakka zauna gurin da ka san ana sabawa Allah in ba hanawa za ka yi ba to kakka zauna gurin in kuma ka zauna kai ma ka zama daidai da masu yi to ina kuma ga wanda zai shaku da zamana ana kwana a tashi tare a yi zuriya tare a yi komai tare kaga wannan ya fi muni su ce tun da har Allah subhanahu wata'ala ya hana a zauna da mutumin banza zaman da za a yi shi na wasu 'yan awanni a watsi ta'ila ba za a sake yi ba ta'ila sai wasu kwanaki ma a sake zamu a abin nan to ina kuma ga wanda zai zauna da wata wadda take ba ta da kamun kai kuma zama na dindindin mutuka raba ko wata ta zauna da wani wanda baya da kamun kai zama na dindindin mutuka raba ce wannan yafi buni larabawa suna cewa almustami'u sharikul muktab wanda zai zauna ana ana ana ana yi da wani ana gibar wani shi kuma kawai ba da shi ba shi yake baya sa baki amma kunnen sa tarya kasa kunne yana ji to shi ma kamar duk da shi duk da shi ba su da bambanci kuma lahira irin waɗannan duka tarinsu ake yi gaba ɗaya kamar da Allah ke ta ashirin ladina zalabu wa azwajahum wa kanu ya'budun ku tattaro waɗanda suka yi zalunci da su da da ire-iren su da duk waɗanda suke ire-iren su da da abin da suke bautawa to kaga idan ya kasance ana son ka guje wa gurin da yake mara kyau idan marro bil lagwi marro kiram وإذا م- آه، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما باسا حلالتر wurin da ake ake ake badala sannan kuma in sun wuce wurin da ake yasasshiyar magana ko kuma yasasshiyar yasashen aiki sukan wuce suna masu mutunta kansu ba za su tsaya a gurin a tattauna wata magana tare da su ba to shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi akan bawa ma- ma'anar ayat cewa a anan a- Allah subhanahu wataala yana fadar dabi'a ce ta mutanen da suke na banza za ka ga cewa sun fi san sauri na banza kamar yadda mutanen kirki suke gujewa mutanen banza a, wasu daga cikin a- a, malamai sun tafi akan wannan kamar alqaffal آه، كمر آه، زمخشري الرازي البيضاوي أبو السعود آه، الشوكاني أكرشي الله تي وحرم ذلك على المؤمنين أن هرم تونن قمومني صاك ونن جملة تي سريهية لتكينون تي وحرام ني ونن كمومني يا أولما تد تسنشي وما تنكامن كي تنا بيه بيه haramun ne a kan sai aure ta wanda duk ba zai ji wannan magana ba sai dai wanda yake daman can fasiki ne shi ma ta, ko kuwa mushriki ne wanda dama addinin baya kansa amma wanda yake da imani to imaninsa zai masa katanga zai hana shi aukawa cikin irin wannan domin kamalul iman wa haqiqatul iman yabna'u zalika yana hana aukawa cikin irin wannan in ka ga mutum ya hauka cikin irin wannan hani to akwai raunin imani tare da shi shi yasa ya zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yazni zani wa huwa hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai ji zina ba lokacin da yake zina yana mu'mini sai an cire masa imanin da yake fatan samun lada da shi yake fatan kubuta daga wutar jahannama sai an cire masa shi daga cikin zuciya ko da aslul iman yana nan a cikin zuciyarsa amma imanin da yake sa masa jin yana son ya samu lada a wajen ubangijinsa ya kubuta daga kamun ubangijinsa sai ya rabu da shi to shine zai iya fadawa cikin wannan laifin saboda haka wannan dalili ne karara wanda yake nuna haramcin a aure matar da take karuwanci har sai ta tuba haka nan a aurarwa da wanda yake zuwa yake neman karuwai har sai idan ya tuba idan ba su tuba ba to haramun ne a aurar musu ko a aure irinsu domin gudun kada a ɓata a ɓata wato zurriya a ɓata nasaba kamar yadda sha'abi yake cewa man zawwaja karimatahu min fasik faqad qata'a rahimaha wanda duk ya aurar da yarsa ta cikinsa ga wani fasiki to ya yanke zumuncinta saboda haka akwai cutarwa kwarai da gaske miji ya auri a matar da take karuwa ko karuwa abin da ko mata kamammiya ta auri mutum da yake bin karuwai wannan haramun ne da nassin alkur'ani a lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh